الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haduwa wannan guri domin ribantar daman da ya bamu Allah kai muke roko kai mana arziki da fada yin da aikata abin da ke shine daidai sabanin haka kuma Allah shi kare mu yau alhamis 12 ga watan rabi'un al-awwal shekara ta 1442 wanda yake yayi daidai da 29 ga watan oktoba shekara ta 2020 cikin ikon Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi an nahul wadih aljizo usani al'idadi kuma wannan shi ne darasi na goma cikin jerin darussan da muke gabatarwa na daura a wannan musallaci a nan muciya Allah kuma alimna sawaba wajen nibin al'afta a jiya mun ga ma'arifa da na kira ko? ma'arifa da na kira to ma'arifa abubuwa ne guda shida su ne ma'arifa wato ma'ana idan aka ce ma'arifa ismun huwa kullu ismun mu'ayyan ko? sannan na kira kuma kullu ismin gairu mu'ayyan to za mu ga nau'o'in ma'arifa guda shida ne a yau da izinin Allah subhanahu wata'ala daga cikinsu akwai alam idan aka ce alam shine suna ayyanantacce suna ayyanantacce al'alam suna ce mishi profane noun yanzu duk inda ka je a nan garin zariya ko jihar kaduna ka ce allah ji kamanan albani an san waye kake nufi to ya zama alam kenan saboda kana fadowa mai sunan kawai shine zai fado a cikin kwakwalen mutane idan na ce muku jiya na tafi abuja ai na jin ba wanda zai taba daukan na tafi galma ne ko kuma tunin sai to shi ma abuja ya zama alam kun gani duk sunan da aka ayyanantar da shi ga mutum ko guri ya zama alam da waɗansu dabbobi ko kuma abin hawa ma haka misali mun hawa mashin ne yanzu muka zo nan ko to kaddara mai mashin ɗin ya sanya mata suna a akala zaidun sunan mashin din kenan so muna yi muna tafiya Allah ba dai fata muke ba sai ta faci sai muka bugo waya ne kace da Allah ku yi hakuri akala zaidun ne ta faci yanzu me kuke tunani mashin go to shi ma wannan sunan ya zama alam dukkan lafazi suna da aka fitar da shi ya zama aka laƙaba ma mutum ya zanto shi kaɗai yake biyarin wannan sunan ko da an samu masu irin sunan amma dole zai ɗauki mutum da ya nitar to shi kenan ya zama alami ko guri kamar ka ce kaduna kamar ka ce abuja kamar ka ce tudun jikun kamar ka ce muciya madalla to amma akwai suna akwai anguwa ne dora to masha Allah a'a ai ba wasu lare dole na sani ba in dai an ayyanantar da sunan gaburin dorawa ya zama alami ya zama alami mu ban ciwon nan ko na na'am Allah ka samu dace mun banci alam ko alam zai iya dokan sunan mutum namiji ne ko mace zai iya dokan sunan guri galibi an fi samun alam na waɗannan na guri ko kuma mutane amma akan samu waɗansu dabbobi da abubuwan hawa suna da shi kamar misali wanda yake da karya ya sa mata sunan suzi kamar wanda yake da mota ya sanya mata suna a yanantacce wanda yake da zaran an faɗo za a gane wannan za a gane wannan ake nufi to ya zama alami mun fahimci wannan ko amma idan ka ce mutum mutum wannan ba alam bane ba alam bane ba dun kuma saboda mene saboda yanzu idan an ce mutum wane ne ake nufi shi kadai kowa ya shiga ciki saboda haka wannan ba alam bane ya zama na kira ya zama na kira common noun kenan common noun mun fahimci shi ko to Allah ka samu dace ga misalai nan na jimlola guda shida za mu iya gani jimla ta farko tana cewa aliyun fil hadika aliyu ne a cikin lambu kaga wani mutum mai suna aliyu wanda ke tsakaninmu mai magana da wanda yake sauraro suna da masaniya a kansa watan sun san shi saboda haka da wani zai shigo ne ya ce yin ana kiran aliyu musa inda da mai sunan aliyu musa shi ɗaya kawai zai fita ya je ko kaga zama alam to shahidinmu shine aliyun na'am jarat aishatu aishatu ta yi gudu kaga aishatu ne shine muhaddis shahidinmu tajri sufunu baina misr wa auruba tajri sufunu jiragen ruwa as-sufunu jam'in safina jiragen ruwa suna gudanar tuwa suna kai komo baina misra tsakankanin kasar misr wa auruba da kuma kasashen turawa european countries auruba european countries kenan kaga ina shahidin mu misra auruba ismu alam ne li makan alamu makanin a gani kawai yanzu ka kira wani abokinka kana ina ne nan sai ce ai ina madina ne madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam ai kaga ina jin ba za ka taba dauka wai na cikin garin zaria ne ba ko kuma cikin garin kano ba to madinatul rasul din inda aka je kawai ya zama ne ya zama alam ne saboda babu wani gurin da ake nufi da binna madinatu rasul sai garin madina tashtahiru uswanu bi jawdatil hawa'i a garin uswana da yanayin sama mai kyau jawda shine kyau alhawa shine atmosphere tashtahiru me fi limadin tashtahiru na'am tashtahiru ai akwai ta'un ziyada ko za mu ce mene na to wannan ba a kan ba a cewa ishtahara ushtuhira ne akan ce ushtuhira zaidun bi kaza wa kaza wa kaza a cikin littafin jira ko ushtuhira wa qad ushtuhira bil hikmati ko wa shaja'a kun gane watan kalman ushtuhira ana karanta tun da sigan majhuli amma wajen fasara da sigan ma'alum ka misali idan mutum ya mutu akan ce menene to banda mata kuma akan kawo nafasi a ce menene kun gani tuwufiya ai wannan sigan majhuli ne tawaffa ya kaga ga fata ce amma sai ana karanta shi tuwufiya sigan majhuli ne wannan passive voice ne to amma wajen fasara sai karanta shi da ma'alum kun gani mutum yayi shahada sai a ce mene ustushida shine yayin shahada ustushida in ma kaga a rubuta istashhadar to ba daidai bane gaskiya afwan ish istashhada ko istashhada shine yayin sha ustushida istash idan aka ce istashhada shine mutum wannan ustushhida ne ake karanta shi ustushhida shine mene yayi shahada in kuma ka ce istashhada ma'ana ya buga hujja da waka ya buga hujja da wani abu da waka ko makamcin wannan ya kawo hujja da wani da wani abu da wani bayani don ya karfa maganarsa shine istashhada kun gane to irin suna da akwai ana ana samun irin waɗannan lafazan a cikin larabci in ka zo karanta za ka karanta su da sigan majhul ne amma wajen fasara kuma sai karanta da sigan ma'lum in sigan majhul ne kuma to wannan siyakan jumla shine zai bayyana fayyace maka in ana nufin majhul ne ustushhida us ushtuhira haka ke karanta shi mu samu littafin al-mizhar fi ulumul lugha na Imam Suyuti da wani sultafin lugha manya haka wanda zaka sun kawo irin waɗannan al-mizhar fi ulumul lugha sarewa akan ilimin lugha tashtahiru London akabur biladil ingilis London ita ce mafi girman garuruwan turawa ina shahidinmu London safara abi ila dimyar babanmu ya tabi babana ya tabi zuwa dimyar dimyar sunan guri ne a misra wani wata anguwa ce kamar misali ka ce na tafi tudun wada kaga alam ne ko aina jin ka ce ka tafi tudun wada ba wanda zai taba dauka ka ba wanda zai taba dauka ka tafi kauyen sindine ko so ba kaga nan gurin tudun guda kawai nan ne kawai ba banda shi ba wani ba wani guri dake amsa wannan sunan to ya zama mene ya zama alam mun gane ko Allah yana cewa wa maryam ibnata imrana allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina to ina alam anan muna da maryam muna da imran waɗannan dukkan alam ne mu ban ko inna awwala baitin wuzi'a linnasi lallazi bi bakkata mubarakan ina shahidin ma nan bakka bakka da Allah in ka ce bakka ko wanda zai taba dauka wai kana nufin muciya ne ka gani kaga maka ne can to bakka ya zama alam alamu makan alamu makan akwai kuma alamu insan sunan mutum ko Allah ka samu dace ka'idar tana cewa al'alamu ismun ma'arifa shi alal suna ne ma'arifa sun me bihi shafsin wanda ake kira mutum da shi au makani ko kuma guri au haiwan ko kuma dabba au ayu shay na akhar ko kuma wani abu daban misali za ka tafi kasuwa sai in ci ga wannan ka siyo min idan je ka idan ce ga wannan kudin ka siyo min gishiri gishiri alam ne kuku ba alam bane to ga wannan ka so min ashana ashana alim ne ko ba alim bane to ga wannan ka so min nama nama alim ne ko ba alim bane ko ban shanon ko to idan na ce ga kudi ka sayo mini timatir alim ne ko ba alim bane Allah ka samu dace so alam shine sunan abinda ana faduwa kai sai za a gane ga wanda kake nufi to amma sai ni ce wani yaro ya zo nan jiya yaro alam ne koko na kira na kira ne wannan tunda ba kana nufin sadau bane balanta na salihu mun bincin nan ko masha Allah zai iya daukan kowa ne ko masha Allah kamar da misali zaka ce da babana ya taba sayan min keke rali rali kaga ai kai sai za a gane wace ce yamaha mashin yamaha ka gani kaga a alam ne waɗannan mun fahimci wannan ko to Allah ya samu dace so din dik din da kaga alam ka san cewa ma'arifa ne kawai ba matashin karatun mu na gaba shine al ma'rifatu bil alif wal al mu'arrab bil alif wal lam yanzu idan ka ce idan ka ce madrasatun mu kiyaye ba a cewa madarisa ko sai dai madara da fatahar rawar idan ka ce madarasatun yanzu wannan alam ne koko na kira ne masha Allah me yasa zai zama na kira saboda idan ka ce makaranta kowace za ta iya shiga ciki kai koda tana japan ce ita ma ta shiga amma da za ka faɗo sunan makarantar albani science academy shikenan ai ba kana nufin alodo college alodo college ne ba ko idan ka ce bariya college kaga dai bariya ko kake ni bariya college ko kake nufi to ya zama alam to yanzu madrasatun na kira ce ko waladun shi ma na kira ne ko da za ka sa mush- musu ma'arifa alif da lam to yin sun tashi daga alam a na kira yanzu sun zama mene sun zama mu'arraf bil alif wallah sun zama mu'arraf bil alif wallah kowane ɗayansu ismun mu'arrafun bil alif wallami ko ma'arifa bil alif wallam mun fahimci wannan ko alkitabu fil khizana littafin na cikin khizana taskar littafai dan irin dan kabar wanda ake jin littafai alkitab da alkhizana nan ma'arifa ne dukansu saboda na farko sun dauki alif da lam ta wajen ma'ana kuma muna nufin wani littafi ne da kuma wani ah, gun- kabar gurin ijil littafan muna nufin sanannu ne a wajenmu wanda mu muke magana in kasar misbah fitilla ta fushi almisbah wannan ma'arifa ne saboda mene alif da lam dinnan ko fazatil madrasatu fi sibaqi makarantar ta ci nasara wajen tsere kaga al madrasa as-sibaq yan uwa ko ina kaga suna da ma'arifa ka ce mishi menene al mu'arrab bil alif wal lam idza waqa'atil waqi'atu kaga ina shahidin mu al waqi'atu ta zama mene al mu'arrab bil alif wal lam ma'rifa ce ka gani sannan kuma wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura wa qala ar-rasul ar-rasul ya zama ma'rifa hadha al-qur'an al-qur'an ya zama ya zama ma'rifa mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace to ko da za a raba sunan mama zuwa ga lamiri ya zama ma'rifa misali idan ka ce baituna ai ba ni gidanku bane yake nufi a ni da nake magana gidanmu nake nufi kaga kai tsaye za a gane gidan suwa yake nufi ko to shi ma ya zama ma'arifa sakatatil ajalatu fin nahari wata amalin kita fada cikin korama al'ajala al-nahar wannan duka sun zama ma'arifa wakatil kuratu fil hadika kwallon ta fada cikin lambu al-kura al-hadika waɗannan su ne ma'arifa لأنها لأن كل واحد منهما اسم مقترن بالألف واللام لأنه اسم مقترن بالألف واللام فازت المدرسة في السباق makarantar ta ci nasara wajen wajen wajen gudu kaga wajen tsere almadarsa as-sibaq waɗannan duka ma'arifa ne idza dakhalat qa'ida mutana cewa idza dakhalat al-alif wal lam ala ismin nakira idan alif da lam suka shiga musuna nakira ja'alat ma'rifatan sai ta mai da shi ma'rifa kawai to wannan shine nau'i na biyu daga cikin nau'i na na na biyu daga cikin ma'rifa ko to daga cikin ma'rifa kuma akwai ad-damir ad-damir lamiri al-amsala misalai ana la ata'khir fi sabab shine pronoun ko pronoun ni ba na makara da safi ina muhallin shahidinmu ana ana ya zama abdamir ko li'annahu yadullu ala mutakallim yadullu ala mutakallim nahnu na'rifu alwajiba mu muna fansanin wajibi ina shahidinmu nahnu saboda kalmar nahnu tadullu ala mutakallimin tadullu ala mutakallimin anta tuhibbul watana kai kana son kasanka ina shahidinmu anan anta wannan zamir ne da Allah ya dullu ala al-mukhatab second person ko singular anti tuti'in al-muallima ke kina girma malamar shahidin mu shine anti kaga kalmar ce wacce take ma'arifa saboda haka kullu zamir ma'arifa walaysa bi kulli ma'arifa zamir kullu zamir ma'arifa kamar yanda kullu alam ma'arifa kullu simin muktarin bil alif wal lam shi ma marifa ne amma akwai wani sunaye ko daban-daban daban waɗanda su idan al ta shiga musu ba ta maji su marifa misali idan ka ce amsi ya shi kenan idan ka ce gadan gobe ko to idan ka ce al'amsi ba ga shi ka sa alibi da nan ba to wannan amsi a nan ta zama na kira ta wajen ma'ana domin ma'anar amsi al'amsi amsi shine jiya kaga an san da ko al'amsi kana nufin wata rana daga cikin ranakun da suka wuce shine ma'anar al'amsi to ko da Allah ya ce faja Allah ha hasidan ka Allah ta gani bil amsi to wace wace wace amsi ke nake nufi jere sai ta zama kaman garin da aka aka girbe ta kun gane ko kai ka ce a wata rana daga cikin ranakun da suka gabata ba taba halittar kasan ba kun ban jona ko kaman gadan ne in ka ce algad ba ka nufin gobe a wannan allin sun zama da shi na kira su kuma waɗannan suna haka suke in ka muna musu al sai zama na kira amma in ka basu da kamar gadon in kai mai tanwini to shine ya zama ma'arifa kuma to kun gani kun ga alamar na kira shine tanwini alamar na kira ba shine tanwini waladun waladan waladin dukansu na kira ne waɗannan kalmomin me yasa saboda wannan tanwini da aka samu su to Allah ka samu dace za ku zo a hankali a hankali ma akramul muallimu illa iyyaka malamin bai girma kowa ba sai dai kai ina shahidin mu iyyaka wannan iyyaka ya zama ya zama zamir huwa mula'un bil la'ibi huwa mula'un bil la'ibi ya cika son wasa watan shi mutum ne wanda aka cusa mai son wasa a cikin zuciyarsa shine mula'un bi kaza ko kuma ka ce ana mugramun bi kaza ana mugramun ni mutum ne mai yawan son kaza mugramun a turanci sukan ce he is fond of he is fond of Allah ka samu dace الضمير اسم lamiri suna ne ma'arifa kuma ma'arifa ne ya dullu alal mutakallim wanda yake nuni akan mutakallim mai magana aw al mukhatab ko wanda ake magana da shi aw al ga'ib ko wanda ba shi nan kaman huwa ko a gaba kuma muna da ad-damir munfasil ko wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh mana yanzu idan ka ce albayit marifa ne na kuma marifa ne marifa ne ko to lamiri ne shi ne mana kullu zamir marifa dukkan lamiri yana da halle dole allah mutakallim awul mukhatab awul ga'ir marifa ne dai amma ba kuma kowace ma'arifa ce lamiri ba ba sani ba ku kafanta tabarakallahu fikum lamiri ya kasu kashi biyu al-damir akwai al-damir wanda ke ana ce mishi baris baris akwai kuma lamirin da ake ce mishi mustatir damir baris shine lamirin a cikin labarin shi kuma ya kasu kashi biyu ne akwai munfasil shi ne damirin da yakan zo shi ɗaya za ka iya furci da shi shi kaɗai ma'ana ya fito kamar huwa ana anta ko anti kamar antuma kamar nahnu kamar hum kamar hunna kamar antum kamar an tunna dukkan waɗannan zama'ir ne munfasila bariza kuma akwai kuma zamir muttasil ko shi zamir mustatir shine lamirin da baka iya furci da shi shi kade ma'ana ya tabbatu misali idan na ce katabtu katabtu na rubuta wannan ba lamiri bane cudin nan amma ko zai iya yiwa ko ina zo bayan na gama kutubatul hajjar sun ce tu ka taba kuma in ci gaba da magana kaga ba zai yiwa kai kai burisi shi shi da a fahimci abin da ke nufi ba ko to saboda haka ya zama azzamir muttasil na'am ana sami'un azzamir mufassir shine zamu gani yanzu ana sami'un mini mai sauraro ne ina shahidin mu ana nahanu muti'un mu masu biyayya ne ina shahidin mu nahanu anta mujtahidun kai mai kokari ne na shaɗin mu anta anti nazifa ke mai tsafta ce shahidinmu anti huwa tsahirul kalbi shi mai tsarkin zuciya ne shahidinmu shi ne huwa hiya muhazzabatun ita mai tarbiyya ce ina shahidinmu hiya iya ya madahal mudarrisu ni ne kadai malamin ya, ya, ya yaba ina shahidinmu iyaya zannan rajul sa'idan iyaka sa'idin ya zaci kai ne mutumin kaga iyaka ko to idan muka lura da kyau ana nahanu anta anti huwa hiya iyaya iyaka iyakuma iyakum iyakunna wal furu'u la tashtabihu ibn malik to waɗannan duk sun zama ad-dama'ilul munfasila me yasa li'annahu yumkinu an-nutqu bi wahidin minha ay bi kulli wahidin minha domin zaka iya cewa anta a fahimci abin da ke nufi ko anti ana nahanu kaga duk wannan ma'ana bita sabanin ad-damir muttasil al-qawaid ad-damir munfasil lamiri munfasili ma yumkinu nutuk bihi wahdahu shine wanda yake iya yiwa kai furuci da shi shi kadai min gari an yan fasli bi kalmatin ukra ya tasli bi kalmatin ukra ba tare da ya hadu da wata kalma daban ba kana fado lamiri muttasil shi kadai to ma'ana zai iya fita za a iya fahimtar me kake nufi amma shi muttasil ba zai iya yiwa ba kataba hu kawai sai ka zo ka ce hu ai sai a dauka notin kan kuma ya fara kwanciya aga ba zai yi ba to Allah ka samu nayi asa duniya da lahira ad-dama'irul munfasila al-khas to lamiran sun kaskashi biyu ne na munfasil ba akwai ma yati fi mahallin raf'i wa ma yati fi mahallin nasbi duk inda kaga wannan lamirin ma yati fi mahallin raf'i to ka tabbatar ko ko dai ya zama fa'ili ko kuma ya zama mubtada ko kuma ya zama tawkidi kun gani ba sa zuwa fi mahallin nasbi wanda ke kuma zuwa fi mahallin nasbi to kawai ka tabbatar kawai mafuli bihi ne shi ko kuma ismu inna ko khabaru kana adamairin fasila alkhasa bi rabi hiya lamiran munfasalai waɗanda sukan zo fi wasu ne su ne independent pronoun independent pronouns waɗanda sukan zo fi mahallin rafi akwai ana lilmutakallim wanda yake magana ko nahnu lilmutakallimin wanda masu yake magana anta lilmukhatab ko wanda ake magana da shi anti lilmukhatabati wacce ake magana da ita kun gani mata ku za ku fi more irin waɗannan karatuttuka me yasa ko da yake kai ma mai gida ba kai ma za ka more amma yanzu yaran ka da kake tare da su a gida ko kuma yaranki sai ki rinka nuna musu kina yara hudu sai ka jawo sai ka ce sai ka ce kai inda la'an za ka ce da larabci ni sai ka ce ana sai ka ba shi ya rike ana wancan kuma sai ka ce in kana son ka ce wancan an ta kai shi ne an ta wancan kuma an tike wancan kuma na hannu mu yanzu bakin rige makan ka aiki ba an rage aiki ba duk fai ba saboda in ba ana haka ba to wallahi za su za su sake a kwana ne kawai su hana ki sukuni ga wancan yana kashi akan fudi ga wancan yana cin abinci manan di ya fata-fata ya lalata guri manan ga kuda na bi da sauransu ga wancan kuma ya je wurin kayan wanki yana ta ɓaɓɓata kaya ya ɗauko omo ga baki da ya zo zuge a cikin bukiti ga wancan kuma sai kira sayin da zaki amma in zaki yi zaki yi jinsu kowa ke ki ba schedule of duty schedule of duty ko yawwa kai albayt shine gida to zauna kai ta yi ya ta bait bait gida albayt gida albayt gida wancan kuma madrasatun makaranta madrasat wancan kuma malam da izinin Allah Allah sai kai mamaki sai ka shigo gidan nan malam ka ga lafiya lau komai shi yasa mai waka mai waka yake cewa al ummu madrasatun idza idza a'adattaha makar ita uwa makaranta ce amma idan ka tattale ta in ka tattale ta yanzu wacce ta san irin wannan za ga ƴaƴanta lafiya lau ko da ma qur'ani ne da sassafe za a yi qur'ani wannan ta bashi to kai qala kama qala qala fa ma khadukum ayyuhal mursalun kin karanta musu zauna can qala fa ma khadukum ayyuhal mursalun ke ma zauna can kai ma wancan ma zauna can ba sai ga gida ya rayu ba to ka gani na al'ayyar sosai kwa kaga yanzu duk mai gidan da ya dawo wannan malam sai ya ta farin ciki ya ci kai wallahi matan nan tawa Allahu akbar kai na ma fasa kara wurin insha Allah ta'ala saboda gidan ka sai gyaru lafiya lau a to wace ce kake tunani zaka dauko ce maka irin wannan jama'a kun san ko watan ai shi komi ana son ne malam ka zama ka zama wise ka zama mai hankali ka zama sagacious ma'ana ka zama fatinun ka zama wayayye akan komai musamman lokacin da ake corona nan yan wafa akwai mutumin da maginanci ne a hutun corona din nan ma'aikaci ne kullun sai ya je Kaduna ya dawo a cikin garin Zaria cikin ikon Allah subhanahu wataala ina jin matansa uku ga yara kuma a cikin hutun corona din dama yana da haddan wajen isbi 40 a cikin hutun corona din ya hada hadda ko isbi 30 ya hada haddan shi ba ci ba ba ga yaran shi kuma guda biyu maza duka sun sciences suka yi kuma duk sun kammala jami'a kuma duk mahaddata kurani ne ɗaya ma yanzu ya rage mana saura izifi bakwai ne ya gama hadda kuma da ya gama sabuwar hadda wata sabuwar hadda da riwayar susi ɗaya kuma muna suratul bakara da riwayar khalaf gidan nan haka malam sukan sukan sukan ita gidan nan very busy malam wancan ga abin da zai yi wancan ga abin da zai yi wancan ga abin da zai yi wancan ga abin da zai yi to ai ko yanzu ma maza suna cewa wa zai zauna jahila haka ne to ita ma ya za ta zura jahili haka ne to miji sun mun uwa bukumun sai ta haifan mene Allah shi kyauta Allah shi kyauta na mana nam eh nam eh Na'am. Hmm. Allahu akbar. Ka gani ko? A Islamiyya ne aka sa yara sai su haddace sunan sahabbai ko? Wata yarinya cikin iko Allah sun tada da yake iyayen masu kula ne. Da aka ba su aiki ta ce ta zo sai da ta kawo sunan sahabbai guda 90. Oh, eh? to mun ko nan maza a tsare mu. Ina jin ba 30 sai an yakin badar. wato yan uwa abin da ya sani ke kawo mana wannan ko malam planning ne za ka yi marayuwarka tsari ne za ka zauna ka yi marayuwarka wallahi wallahi idan ba ka da tsari a rayuwarka rayuwar masu ka ji ta dame ka kada su shiga ni ina mamaki ka ji mutum yana cewa wai shi ya zauna awa uku ba abin da zai yi ba abin da aikin da zai yi mummanci wannan ko tsari ne za ka yi makanka ke ma tsari ne za ki makanki malam mu ne ba mu gane rayuwa ba mu ne ba mu gane rayuwa ba yanzu za ka ga bayarbe da bayarbiya malam sun ci ribar rayuwarsu haka suke taimakon juna suke abin nan kai ya sauran mayare amma banda ba haushi wani fa yana shigowa gida fa yana fa shigowa gida fa da gangan zai ɗarin kajin kan takalmi akan siminti wai a jiga mai gidan ne ya shigo to Allah shi kyauta in ya shigo ko malam fuska a burtike yadda ka san kullun da ya kwana biyar a burkiti sosai shi ai ai shi shi bai wasa da matan shi ba a mishi abin nan to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raha da matan sai na kai kawai kai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana dama in zai tafiya yakan yi kuri'a ko bayan ya kama hanya wata wata rana sai fita ya kuri'a Aisha ta ci bayan ta ci kuri'an nan suna cikin tafiya a sahara ko a kan hanya ya ce masahabai su ci gaba ba sun tafi wani guri sai ce ma aisha to za mu tsere ne yanzu ta ce tsere ya ce yi mana suka yi tsere to a lokacin nan ba ta rikiba tana da yarin yarinta haka ta wuce shi ta mishi baibai to ashe yana nan shi kuma yana tarawa wata tafiyan kuma ya sake aka ya sake yin kuri'a sai ita Allah bata sa'a shikenan suna kan hanya yace musabai ku yi gaba bayan sun yi gaba shikenan sai ce to shirya zamu sake tsere ne bayan an yi tseren nan malam yayi mata baibai a lokacin ta yi kiba da sauransu yana zuwa inda zai tsaya ya tsaya ya jira ta sai sai gashi ta iso tana haki yace hazihi bitilki bitiki kin ga wannan bitilki ni abinda kika yi mun ne nima na rama sallallahu alaihi wa sallam ka gani to kai wane ne ba za ka zauna kai raha da matarka ba abokiyar sirrin ka ce fa ka gani dole ne ka zauna kai kai raha da ita inda za a yi rahan mu ban ci wannan ko a taimaka ma juna ka bata ga abin da za ta yi ke ma ga abin da za ki yi wajibi ne ki san yadda za a yi ki san yadda za a yi ki mallaki mijinki da asihirul halal asihirul halal mu saurara ba ba fa sihiri ba asihirul halal wajibi ne ki yi ki mallaki mijinki yawata yanda na farko dai tsafta na biyu kuma yi kokari lafuzza masu kyau da daɗi ta yanda wallahi in ya fita duk waɗannan waɗanda suka fito daga poli ɗin nan jami'an da sauransu ga kai ka asli matil bukht ga kafa malam wallahi tallahi inda zaka ce lokacin da suke kauyukan su in ka kafan nan malam yadda ka san bayan fura an zo an goge ta an goge ta an goge ta an sa danguliyan ba an dangolo an yarba an kafa tana ta shanin an ɗauko irin ɗan gashin nan an ɗora a kai ka gani to yanzu in ba kya kokari kina janyo hankalin shi da sauransu ba sai hankalin shi kuma can ba to wajibi ne dai da mata da miji a haɗa hannu a taimaka mu juna sai a ci ribar rayuwa sai a ci ribar rayuwa Allah ka sa mu dace yara kuma da za su taso sai ga suna murna Allah na gode maka da ka bani wani da wance a matsayin iyayena ka ga an ci riba to kun ga wannan karatun da muke yi nan yan uwa fa yana daga cikin abin da zaka tattala domin mene domin rayuwarka bahaushe yana cewa ilimi gishirin zaman tummun an yi ma bahaushe istidraki hadda ma zaman lahira ilimi gishirin zaman duniya da lahira wanda bai ilimi ba sunan shi sori to ballantana kuma ita Allah ka samu dace mai kokari yan uwa mu dage to duk waɗannan lamiran ana nahanu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna ana ce musu ad-dama'ir al-munfasila allati ta'ti fi muhallir raf'i duk inda ka gansu a farkon jumla ka ce musu mubtada kawai kun gane ko masha Allah in ka gansu a gaban fi'ili madhi sai ka ce tawkidi lafzi a tawkidi zamu zo tawkidi insha Allah a hankali a hankali ad-dama'ir al-munfasila al-khassa bin nasbi lamiran da su sukan zo fi muhallin nasbi ne kawai ga sunan iyaya Allah ya ce wa iyaya farhabun ko wa iyaya alwawu sai kace bi hasbi ma qablaha iyaya sai kace dhamirun munfasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasb maf'ul bihi al-muqaddam kaji maf'ul bihi al-muqaddam duk inda suka zo kai fi mahalli nasb maf'ul bihi ne in sun zo a farkon jumla sai kace fi mahalli nasb maf'ul bihi al-muqaddam in ko sun zo a karkin jumla ba za ka ce muqaddam ba gashi na iyaka na abudu wa iyaka nasta'in to waɗannan dukkan lamirai ne waɗanda fi mahallin nasu maf'ul bihi cike kawai su ba su zuwa fi mahallin rafi'i mun bance wannan ko to kowane ɗaya daga cikin su nan zaka mishi irabi ne maf'ul bihi na to bar mu rubuta insha Allah ta'ala iyaka sai ka ce zamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi muhalli fi muhalli nasbin مفعول به مقدم ko al-muqaddam kaman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaman wa iyaya farhabun duka maf'ul bihi na'am to ga sunan iyaya iyyaka iyana iyaha haka ne ko iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahuma iyahum iyahunna to lamiri dai zai zama ma'arifa ne shi ma abdamir muttasil sai kuma lamirin mut- lamiri kullum wanda shi na haduwa ne da kalma kawai bai zuwa shi da bai kullum shi dependent ne kawai ma'ana kullum yana yattasil bi kalima ukhra yattasil bi kalima ukhra kullum yana hade ne da wata kalma bai zuwa shi da kaga baka iya yin furuci da shi ko shi kadai ga jimlolin mu nan guda 12 al-amsila safartu ila ila iskandariya na tafi zuwa alexandra watan babban birnin kasar misra a da ina shahidinmu tu tu tu na safartu tu din nan ya zama zamir muttasil babnin ala dhammi ko fiye ma lirafi fa'il duk inda ku ganshi tu din nan fa'il ne kawai ke zuwa tu ko ta safarta ko ti safarti za ka sai mishi zamir muttasilin mabniyun idan yana da dhamma mawdu'un ala dhammi idan yana da fatha ne mawdu'un ala fathi idan wasu likasa ne mawdu'un ala kasri fi ma'rifi rafi fa'il mun gani zahabna ila mal'ab mun tafi zuwa wajen wasa mal'ab shine wajen wasa ina shahidin mu na shine ad-damir muttasil intasara lil haqqi za ku kada alifun da dama babu alifun intasara ba ku ji ra na ja alifin ba? ta wani alifin su ne labiri ne wannan in tasara lil haƙƙi in tasara akwai alifin su ne nan ko? to ya zama shi ma lamiri ne mutasil akhlisu fil amali ku tsarkake niyyarku a cikin aiki muhalli shadim shine wawun din nan akhlisu shine ad-damir muttasil ai kun ga zahabna intasara alifin din nan ko akhlisu da wannan wawun din ko i'malil wajibi ta aikata wajibi i'mali yawun ko to dukan su damirin muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafi fa'il kawai damirun muttasilun mabniyun ala sukun ko wanda ɗaya daga cikin su مبني على السكون في محل رفع haka ake mishi lirabi as-sayyidatu yuhadhibna al-awlada mata mata shugabannin mata suna tarbiyantar da yara shahidin shine yuhadhibna yuhadhibna ba ga nunin ba to nunin niswa kenan tana nuni ne akan tawagar mata ita nunin dinnan Allah yana cewa cikin suratul mumtahina ko mumtahana ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu muhajiratin famtahinuhunna wannan kuma yubayi inaka ba ga nunin ba yubayi inna kaga wannan nadin ita ce dhamirin muttasilun mabniyun ala al-fath fi mahalli rafi fa'il yubayi inaka ala alla yushrikna billahi sha yushrikna din nan alla yushrikna na gata nan wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayyuhunna ko wastaghfir lahunna Allah to duk waɗannan lamiran dukan su ana ci musu nunin niswa ko wanda kuma mabni ne ala al-fathi fi ma'al rafi fa'il mun bancan nan ko Allah ya sa mu dace nafa'ani nisfu akhi nafa'ani nisfu akhi nasihan dan uwana ya amfane ni to anan muna da lamirai guda biyu ya'ul mukhataba ko ko ya'un nafs nafa'ani nushu to mu duba da kyau nan kun gane fa'a wannan wani irin fili ne wannan fi'il madin ko fi'il madin kun gane wannan nan ana ce mata nunul wikaya nunul wikaya kun ga wannan nan to ita nan ita ce lamiri anan damirun munfasilun ko mutasilun متصل مبني على السكون تناتني نفع ني kun ga aikin amfanintin ya fada kan wani ni ko me ke wakilta na ya wadannan ko to sai ka ce fi muhallin nasbi maf'ul bihi al-muqaddam maf'ul bihi muqaddam mun wancan nan ko nusu wannan shine fa'il ko to mu duba da kyau nusu fa'il wa huwa mudaf wa huwa akhi kun ga wannan akun din nan mudafun ilaihi shi ma mudaf ne har ila yau huwa mudafun aidan to kun ga yawon nan sai ka ce damirun muttasilun mabniyun ala sukun fi muhallil jarri ما شاء الله مضاف إليه kenan za mu gane idan ya'ul mutakallim wannan ya'ul din in ta hada da fili to takan zo fi muhallin nasbi ne kamar misali darabani ba ga ya'un ba ba to wannan ya'ul ne ita ce maf'ul bihi tunda lamiri na ne ko kamar misalin amarani amara ni abi idan kuma ta da suna to fi mahalli jarri bil idafa ne fi mahalli jarri bil idafa sai mu kiyaye da kyau amma lamirin na ita kuma takan zo a gurare guda hudu a guda guda uku ne misali da khanna mun shigo fara'ana fara'a na sai ya gamu ko? wasallama alaina sai ya da sallama to kun gana naɗi a nan? ita ce mai cice fa'il ra'ana kun gana a nan? ita ce maf'ul bihi kun ga na'anan kaga ai ga alako kaga na'anan ismun majrurun bi'ala kun ga na ita kan zafi mahalli raf'i nasbin da kuma jar kamar inda ka ce a taka mu'allimuka kitabin malaminka ya baka littafi a to ka ya ba ka kunga a to ka bayarwan ya fada kan wane ne lamirin ka ko to lamirin ka anan shine maf'ul bihi ya hada da fili ko mu'allimuka kaga mu'allimuka mu'allimu suna ne ko ga kafin na gabansa ko to wannan kafin din ya zama fi mahalli jarri bil idafa Hassan yuhibbuhu abuhu Hassan baban shi na son shi yuhibbu kaga Hassan mubtada ko yuhibbu fi'l mudari kun ga hu din nan sai ka ce damir muttasil mabniyun ala dhammi fi mahalli nasb maf'ul bihi abu sai ka ce mene fa'ilun marfu'un bil mene bil wawi la'annahu ismun min al-asma'i al-khamsa wa huwa mudaf hu mudafu ilayhi kenan lamirin hu da kafin su suka zo fi muhallin fi fi muhallin fi muhallin nasb maf'ul bihi da kuma fi muhallin mene fi muhallin jarri afada nastihaduna kokarin mu ya amfane mu afada na ina ina shahidin ma nan kaga nan ta zama fulu bihi ne kawai ijtihadu da kaga na kokarin mu ko ijtihadu shine fa'il wa huwa mudaf na sai kace mene mudafun ilayhi akhadha aliyun minni risalatan ilayka ali ya riki wasiqa zuwa daga garin zuwa gare ka ina shahidin mu minni kaga lamiri ko lamin ta zo fi mahalli jarri bi min ilayka ka kaga fi mahallin nasbi afwan fi mahallin jarri bi ila kafin din nan ba lana manzilin muna da wani gida bihi hakikatun tare da shi akwai lambu ina shahidin mu lana allamu lamul jarri na zamir muttasil mubin alal sukun fi mahallin jarri billam bihi kaga hidin nan ko shi ma majruri ne saboda ba'un jar ba'un jar ko to haka waɗannan lamirin suke suna da sun kaskace uku akwai lamirin da shi bai zuwa sai fi mahallin fi fa'il akwai wanda kan zo fi mahallin nasbi da fi mahallin jarri akwai kuma wanda kan zo guri uku fi mahallin raf'i fi mahallin nasbi fi mahallin jarri kamar na addalatu al-fa'il ka'idar mu tana cewa ad-damir muttasil lamiri muttasili huwa alladhi la yumkinu bihi la yumkinu nutqu bihi hadahu shine wanda ba za ka iya yin magana da shi ba shi kadai wai tasiru da'iman bi kalmatin ukra kuma kodon lokaci na haduwa ne ko mannuwa ne da wata kalma daban الضمائر المتصله بالافعال lamiran da sukan hadu da filai kun san kalmomi kashe uku ne ko akwai fi'il akwai ismu akwai harfun to ga lamiran da su sukan hadu da fi'ili nan wa hiya khassatun bil rabi su suna zuwa fi mahallin rafi ne kawai din da gan zaka musu rabi a matsayin fa'il ne kawai sune atta kaman katabtu katabta katabti sai aliful itnani kaman mene na'am kataba zahaba akala shariba alifu lisnain ko masha Allah wa wawul jama'a da kuma wawul jama'a kamar mene katabu zahabu qara'u wa nunun niswa da kuma nunun niswa katabna kharajna zahabna tabakhna sa'adna to to shukran na'am insha Allah إن شاء الله نعم يا المتكلم لمير يا المتكلم وكاف المخاطب دكما كاف المخاطب وياء الغائب هكذا وهاء الغائب ده هاء الغائب إذا اتصلت بالأفعال duk lokacin da ɗaya daga cikin waɗannan lamiran guda uku ya hada da fili kanat fi mahalli nasbin sukan zo fi mahalli nasbin maf'ul bihi ne kawai ko fi mahalli nasbin maf'ul bihi wa idza tasalat bil asma'i idan kuma suka hadu da sunaye aw huruful jar ko harful jarra kana fi mahalli jarrin to sukan zo fi mahalli jarrin ne kawai kamar yadda muka fitar da su ad-damiru na lamirin na yakunu marratan fi mahalli raf'in wa lokaci kan zo fi mahalli raf'in wa marratan fi mahalli nasbin wa lokaci fi mahalli nasbi wa marratan fi mahalli jarrin siyakan jumla shine zai bambance maka mun bance wannan ko sai kuma ad-damir mustatir lamirin boye shi ne za mu gani yanzu wannan shi ba za ka ganshi ba kai ne za ka kaddara shi a cikin fili ta aljamalu rakumin baraka ku duba idan kana son ka idan ka ce ka taba me ismul fa'il na kataba katib ko jalasa fa qara'a to kataba me ismul fa'il da ismul maf'ul ne shi kun gane baraka mu fi sa ido a nan gurin da kyau za mu ga wani abu ne da sai ya ba mu dariya makila baraka ya durkusa ko rakumi ya yanzu zauna durkusa yake yi barakan lafikun to idan ka ce baraka ya durkusa ismail fa'id ne shi ba na'am a'a a'a barik da da fa'il ko ismul fa'il barik ko aha ism to ismul fa'il barik shine wanda ya durkusan ko to idan ism maf'ul ne ba za ka ce mene mabruk ko ikon Allah da dan uwa zai sami mota wata jeep Allah ya kawo dangare ya mana shikenan idan muka zo to kaji ma menin fashi idan muka zo za mu yi shi murna sai ka ji muna ta cewa mene mabruk mabruk me ma nan mabruk abinda aka jirkusar shine ma nan mabruk ban sani kun bai jini larabci abinda aka durkusar shi ne mafuru a yan kana son ka ce a ta hannun tafa'ul za ka yi tafa'ul ne kana fatan yi zan mai albarka ko sai ka ce mubarak fi'ilin shi shi ne baraka a da nassin alkur'ani suratu safat wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa barakna kaga baraka yubariku me sun fadin shi mubarik ko mubarik me yin me sa albarka ko to abinda aka samu shi aka samu shi albarka ko ana fatan yi albarka ba ba sani ba ko an gane yanwa to saboda haka in ka zo ka ce min kaga Allah ya mun azumi wani azumi kace mishi kace mun mabruk in ce wallahi la mabruk alayka sosai mana jama'a mun janna ko to kun gani da rashin fahimtar lugan shike ka mana ko kuma da dauka a baki shike ka mana kawai mallan sai mu ta kwabi beniya wani gurin ma sai mutum yaje in yana addu'a ne fa sai je ya jawo abinda zai zama shi halaka to Allah ka samu dace Allah ka mana jagora ku dugo koyi dugo koyi sai ya sa kai kuskure a ce wani ya je wata na daga cikin abinda malaman hadisi suke kab suke janyo hankalin ɗalibin hadisi ya dage ya koyi na hauko yawwa wani ya je karanta saboda rashin dugo ya karanta inna hayyata sauda'i shifa'un min kulli da'in inna habba inna habbata sauda shifa'un min kulli da'in je karanta inna hayyatas sauda lalle bakar macijiya ko bakin maciji shifa'un min kulli da'in waraka ne daga dukkan cuta aka rika bi kwararro kwararro kwararro duk inda aka macijiya mala sai aje a kashe ta kawai sai aje a yi aje aje aje aje a hada abinci kawai mala ka gani to shi yasa in dai baka san nahau ba kayi ma malan laifi wai kana son ka bashi hakuri sai ka ce latubali latubali ka bari shi mace mace sai zaka ce latubali namiji zaka ce mene latubal ya sayyid ya sayyid latubal wa anti karima latubali latubali ibni abin nan mulha ina cewa wala tubal akhaffa waznan amraja wala tubal karka damu ka karman nan akhaffa waznan shin filin da zaka yi amfani da shi kamar ne yanda ka'idin da ya kama na harfinsa ba su da yawa amurja ko kuma suna da rinjaye mana suna da yawa harfinsa to Allah ka samu dace Allah ka mana jagora to yanzu dai mu muna dai akan al-damir mustatir ne ko lamirin boye daga istatara ya boye ko mustatirun wanda yake ya boye to ka'ida tana cewa likulli fi'ilin fa'ilun likulli fi'ilin fa'il ma'ana kowane fi'ili dole kowai sai kaga fa'ilinsa kai ko da ko a ƙauyen sun dine ka ji an fado fi'ili to dole akwai fa'ilinsa mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace to a fi'ili madi ana kaddara fa'ili idan fi'ilin bai zo da lamiri ba yanzu idan ka ce aljamalu raƙumin baraka ya durƙusa raƙumin ya zama abin durƙuso an durƙusa da shi zaka ce mene za ka ce mishi? masha Allah amma abinda kake fatan ya zama dan albarka mai za ka ce? mubarak Allah ka samu dace Allah ya ji kanmu jimlat ahen na'am baraka kun ga aljimalu wannan ana ce mishi mubtada baraka fi'il madin to ina fa'ilin sa so ya zama ad-damir mustatir tunda baga wata sun wani suna gaba ba to idan fa'ilin ya zama ad-damir mustatir takdiruhu huwa duk idan kaga fili misali kataba jalasa marida to fa'ilin kowane daga cikin su huwa ne kawai tunda ai bagga su wani suna ba ko to ya zama huwa shine fa'ilin kowane daga cikin su kaman nan kuma jimla ta biyu alhamamatu garradat tattabaran ta yi rewutai waka ko kaga garradat kaga nan ina fa'ilin ma'anar me za mu kaddara tun daga ta'un sai mu kaddara hiya ko barakallahu fikum uridu an wannan wannan fili mawdi ne anan to ga na fili mudari ku duba duk idan kaga alhamza a farko a fili mudari ka misalin ajlisu ajlisu to fa'ilinsa da kana har sudan shine ana kamar da kace jalasa filin madin ko afwan filin mudari filin mudari'un marfu bi dhammatin zahira ala akhirih sai kace wa fa'iluhu damir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu masha Allah to idan kaga ya'un ne a ta'un ne kuma fa ko kuma ya'un bari mu je ya'un din kaman yajlisu to za ka kaddara shi menene kowa ne kawai idan kaga ta'un a farko kuma to ya danganta ne da yanda idan na ga'iba ne kamar tajlisu mun gani ko ai kun ga ba kawo fa'ili ba ko to ta kaddara shi kawai hiya ne kawai hiya ne kawai idan kuma wanda kake magana ne da shi anta tajlisu kaga fa'ilin zai zama ne ne anta kun gani? barakallahu fikum idan kuma muka sami na hannu nunin kai a farkon filin mudari kamar najlisu to fa'ilin zai zama menene na hannu shine kaddara shi mun bincin nan ko to wanda ake gane fi hujumin da fi jawazan idan wanda ake magana yiwaye wanda ke maganar yana nan a gurin ko ana magana ne da shi shi ma yana nan a gurin to fi wujuban ne kawai in ko wanda ake magana da shi ba shi a nan ko ana magana a kansa ne ba shi a nan fi jawazin ne kawai kun kun gane sirrin ko misali idan idan na ce ajlisu to in ka zo sai ka ce wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban ko jawazan tun daga na gurin ko barakallahu fikum amma in ka ce Musa yadhhabu يذهب فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر فيه منين tunda ai bashi nan ko me yasa ya zama fi jazan saboda bashi nan zaka iya kuma kawo wani suna a gurin in ka ce Musa ya jilisu sai ka dauko ya jilisu to a gaba kuma zaka ce zaka iya cewa ya jilisu Aliyu amma idan ana ne a jilisu zai dan Allah yazo wannan koda a kauyen ya kawo ne aka ce a jilisu tanko larabcin ya yi? to ka gani wannan ma wata alama ce za mu gane lamir mustatiri da wujuban da jawazan wujuban ba wani suna da za kawo kamar yamma lamirin da ke gurin ba zai ɗauka ba in ko jawazan ne za ka iya kawo suna zahiri yamma yamma lamirin gurin kun gane ko? to kawo misali idan muka ce naktubu naktubu fihi wujuban ne kuka fi jawazan fihi wujuban to idan muna magana akan wata fatima maka ce fatima tajlisu al'ana bil bait tajlisu bil bait to fihi wujuban ne kuka fi jawazan barakallahu fikum formular kenan kawai idan wanda ake magana da shi yana nan gina gurin da ake magana to fihi wujuban ne kawai idan kuma ana magana ne akan shi ba shi nan fihi jawazan ne Allah ka samu dace uridu an tastahida ina son kai kokari kun ga uridu uridu fi'l mudari an nasib tajtahida mansub ba an dimi shi nasaba ba nasibu mansub shikenan koyi kai shaf shaf abinka sai ka ce wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana tun daga alhamza nan ko barakallahu fikum to ina fa'ilin uridu sai ka ce wal masdarul mukawwan min an wal fa'il fi tawil masdar fa'il li fi'li uridu wa taqdir jumla uridu ijtihadaka a kai ku damu kar ku damu a wannan ni ma dan dai na dai dan kawo muku ne kawai dan adan aji aji yanda ake wannan idan Allah ya kai mu nawo na uku da izinin Allah wannan irin wannan li'irabin ma kai da kanka zaka je za ka karanta da shi da izinin Allah amin Allah sa muna yi asa alhamamatu garradat kaga garradat hiya ko inna na nuhibbu najahaka lalle mu muna son cin nasaranka kaga nuhibbu fili mudari'in ya fara da nunin ko to fi wujubin ne ko fi jawazan wannan lamiri kuma za a sa barakallahu fikum alkalbu yanbahu karan na ya haushi yanbahu wa fa'iluhu dhamir mustatirun fi wujubin ko jawazan masha Allah lamirin kuma zai zama mene huwa barakallahu fikum albintu tuhibbul tuhsinu tabaka yarinya tana kyautar dafan abinci kaga tuhsinu fi wujubin ne ko jawazan me kuma fa'il lamirin lamirin barakallahu fikum azmil kabira to in dai fi'il amr ne kawai fi wujubin ne kawai in dai amr ne tunda kai ake maka magana ko kuma gashi kana gurin to ya zama fi fi wujuban kuma takadiruhu anta ko alkabira wannan maf'ul bihi ne nazib khida'aka ka tsabta takalminka takalminka kaga nazib anan fihi wujubun ko takadiruhu anta alqawaid ad-dhamir mustatir huwa dhamir dhamirun ad-dhamir mustatir wal lamiri ne ittasala bil fi'l wanda ya hada da fi'li min gairi an yadhhara fil lafzi wanda ba tare da ya bayyana ba a cikin lafazi shi a zamir musatir ba za ka ji shi a cikin lafazi ba kai ne za ka hararo shi kai ne za ka fitar da shi a zamir mustatir lamiri mustatir fil fi'l madi a cikin fi'l madi takadiruhu huwa ko dai zan tuta kadiruhu huwa ne ko ko hiya me yasa saboda idan na mutane guda biyu ne idan na mutum ɗaya zaka ce kataba ko namiji idan mace zaka ce mene kataba idan mutane biyu ne zaka ce mene to ba ga alifin ba to ai alifin ne shine wannan shine fa'il din ka gani sai suka lamirin ya bayyana ko in ma mata ne ka tabbata ko idan maza ne fa to ga wawul jama'a wawul jama'a ita ce fa'il idan mata ne fa to nunin nan ne ita ce fa'il din shi yasa suka ce huwa kawai ko hiya الضمير المستتر في الفيل الماضي الضمير المستتر أتشين في الماضي تقديره هو أو هي كودي ذنتو أقدر أشي هو نكو هي الضمير المستتر في المضارع الضمير المستتر أتشين في المضارع يختلف تقديره قدر أشي ناس السبا باختلاف حروف المضارعة saboda kula da sassaban filin mudari'i ko idan muka sami alhamza a farkon filin mudari'i takadiruhu menene idan muka sami ta'un ɗayan biyu ne ko? idan wacce ake magana a kanta ne zai zama ne idan wacce kake magana da idan wanda kake magana da shi ne ba an tago? shamil jiddan sannan kuma idan an samu nunin a farkonsa nunin zai zama takadiru idan an sami ya'un zai zama takadiru wani kawai mun ba jona ko a to ina kuma na hiya ok nan ne ko ba shi an sama to ina wacce kake magana da ita anti takulina anti tazahabina anti takar'ina ba ga yawon ba to ai yawon nan ita ce fa'ilin saboda kun gashi wannan shi a riga an gama tun daga fa'ilin na abayi ne ko lamirin الضمير المستتر في في فعل الامر الضمير المستتر a cikin fili amri takadiruhu anta da'iman kullum za ka dara shi anta ne kawai me yasa ta ba sami hiya ba saboda idan ka ce mace izhabi akwai lamiri tare da filin ba shine ya'un ba ta ka ganin babu namiji zaka ce ne izhab akwai lamiri kaga lamiri bai haduwa da filin amma idan mace sai ka ce mene izhabi idan maza bi ne fa ukhruja izhaba ba ga alif ba to shine fa'il idan maza ne da yafa ba ga wawun ba shine fa'il idan mata ne fa ba ga nunin nisuwa ba to shi yasa suka ce kaddara shi kawai anta ne an gane to Allah ka samu dace a yanzu muna da muna da isim musul ko muna da ismul ishara ko su ne karken ma'arifa ko muna da na'ibul fa'il muna da kuma ne af'alul istimrar ko kun ga mun samu mun samu darussa ne kenan nan yanzu hudu ko biyar hudu ko sannan sai maf'ul mutlaq sai maf'ul li ajalihi sai maf'ul fihi sannan kuma sai mene zarfin zaman da muka to kun ga muna fata ah okay mun yi mudad mudaf ilayhi ko to muna fata dar sati biyu nan zai ishe mu sai mu sauka ko to Allah ya sa mu dace Allah shi kara fahimtar da mu na'am subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk